من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan majalisi mai albarka wannan masallaci na majalisi a kofar tsaira cikin jihar katsina a wannan yammaci na ranar talata 21 ne ko 21 ga watan almuharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1429 wanda kuma ya daidai da 29 ga watan ɗaya miladiya ta 2008 karatun da na mako mako cikin wannan littafi mai suna alwasiyatul kubra wallafar shaykh islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi mai rasuwa shekarar hijira tana ɗari bakwai da ashirin da takwas wannan kuma shi ne majalisun mu na na talatin da uku da uku ko da hudu talatin da uku a tsarin da ya fi da tsarin muna magana a kan abin da ibn taymiya ya fara magana a kansa na cewa akwai wata abubuwa manya-manya wanda suka faru a zamanin sarki yazidu an mu'awiya waɗannan abubuwa da suka faru su suka sabbaza wato saɓani da fitintunu da rigingimu cikin al'umma wanda ya faɗa abu na farko shi ne sanya sayin na Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ma wanda a wancan satin muka yi dogon canji a kan wannan abu da ya faru da waɗanda suke haɗa hannu cikin wannan aika aika da shi ne a yau in mutumiya zai tsora a kan inda ya tsaya ko inda mu muka tsaya wa annal amr thani فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله فبعث إليهم جيشا وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيعها ثلاثة فصار أكثره في المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون ويرتدون الحروب المحرمة ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة فحاصروا مكة وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمره ولهذا كان النبي ولهذا كان النبي عليه معتقد أهل السنة وأئمة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب. ابن تيمية في الأمر النبي wanda ya faru a zamanin yanzu da kan mu'awiya fa inna ahla al-madinati an-nabawiyyati laqabu bil hasan mutanen madina birnin manzo sallallahu alaihi wa sallama sun warware mubaya'a da suka yi wa yazidi wa akhraju nuwadahu wa ahlihi suka kori ainihin nuwadahu ma'aikatansa a nan madina da kuma danginsa فبعث إليهم جيشا فجاء يزيد يعيش وكرم بنا زوى جريس وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث يزيد يؤذى الشيء وما يمدنا سواء إذا الشيء متى من مدينة بالتزايد بجوية السبع مجنون قوي على باين كان أخو أن يدخلها بالسيف وما يمدنا يحوطها في سبب المدينة في أي وسد تكون في أخذ ويبيعها ثلاثا فهل الصديق عند تكبني من الأكسين للمدينة الأول كان أخو فصار أكثره في المدينة النبوية ثلاثا أعطيه بنتا ستة شجاع من المدينة ستة كان أخو يقتلون هنا تكتا ويذهبون هنا تك واسي ومتاني بيتيرينسي ويستبدون الحروب المحرمة هنا يوم ما تعبير ثم أرسل جيشا إلى مكة ثم يسير قصر الجنازية مكة المشرفة مقوتكية فحاصروا مكة حتى يحصلوا عينهم مكة قوية حتى مكة خوفا يرجو وسيبكي يزيد وهم محاصرين مكة يزيد ولد العالم ثم كم ثم مكة خوفا يرجو وهذا من العدوان والظلم ابن تيمية يقول هنا بالسن تأدبت yana daga cikin zalunci annabi sa'ila bi amrihi wanda aka yi da umarnin yabi wa da hada kana annabi alaihi mu'taqad ahli sunna saboda haka abin da ya kasance shine aqida ta ahli sunna wa a'immatul umma ita ce aqida ta al'umma ta ta aqida ta wannan al'umma a limaman wannan al'umma annahu la yusabbu wa la yuhabbu shi yajibu لا يسب باع زاجه ولا يحب sannan kuma ba a san shi to ba a zage shi ba a san shi wannan abu da ibnu tayyiba yake magana a kansa shine abin da aka fi sani da waqa'atul harra yakin da aka yi a bayan madina gurin da ake kira al-harra bayan ya zuɗe ɗanna a ya karɓi ragamin mulki bayan da kuma mahaifinsa ya zama shi ne shi ne shugaba wasu daga cikin jama'ar madina da su yarda da shugabancinsa ba wasu sun yarda wasu da su yarda ba da dama daga cikin mutanen madina ko kuma ake dukkan mutanen shan sun yi masa baya. sun yadda shi ne khalifa amma mutanen madina an samu waɗanda ba su yarda ba kamar su al-husayn ibn ali ibn abi talib wani na bai yarda da wannan shugabanci na yaji ba kamar abdullahi ibn zubair shi ma wani na bai yarda da wannan shugabanci ba kamar wanda ake kira abdullahi ibn mas'ud shi ma yana da cikin waɗanda ba su yarda da wannan shugabanci ba haka nan akwai abdullahi ibn hanbala wanda shi ne wakilin mala'ika wato ɗansa abdullahi ibn hanbala shi ma yana da cikin waɗanda suka kaya ya suka ce da su yadda ba akwai akan suka fi gida biyu a madina wasu suka ce tun da dai har shi ne khalifa shi ne shugaba ko da dai na ƙarshe aka yi zaɓi ta hanyar da ta dace ba to saboda samar da zaman lafiya cikin al'ummar musulmi a tsare ginin mace musulmi kada su zuba sannan kuma a samu haɗin kai ya kamata a yi masa mubaya da zai rashin yi masa mubaya a zai haifar da fitintunu masu girma za a zubar da jini za a yi kafe-kafe kan al'umma zai rabu wasu kuma daga cikin yan uwa su kuma suka ga cewa bai kamata a yadda da wannan shugabancin nasa ba saboda shugabancin ta ba halittattun shugabanci ba ne domin ba a tsaya an yi shawara an tattauna an zaɓe shi ba ma'aikinsa ya yi masa wasiki shi ya masa shi shi ya sanya shi ya rima bayan ya mutu shi kuma mutanen sham suka yi masa mabaya da haka su suna da hanyar da aka zaɓe shi ba ita ce hanyar da sauran kulafa suka tafi a kanta ba sannan kuma abu na biyu a cikin wato sahabbai da suka rage a wannan lokacin suna nan da sun fi su cancanta su zama shugabanni da su ba. akwai abdullahi dan abbas yana nan da akwai abdullahi dan umar shi ma yana nan da akwai abdullahi bin zubair shi ma yana nan da ransa akwai al-husayn bin ali bin abi talib shi ma yana nan da ransa waɗannan duk sun fi su matsayi sun fi su daraja sun fi su salaha sun fi su karɓuwa wajen al'umma mai zai hana ya zama na hanya ɗin cikin waɗannan an ba shi ragamar jagorancin al'umma saboda haka suka ce ba su yarda ba za su ta yayi to anan wasu daga cikin sahabbai kamar abdullahi dan umar sun yi kokarin su ja hankalin waɗanda suke kokarin yin tawaye su nuna musu tawaye za da amfani ba ya da amfani su ce za su tawaye idan kuka ce za su tawaye to abin da zai yi kyau saboda shi yana tare da sojoji yana tare da makamai yana tare da runduna kanke za a zo a kawo musu farmaki a ce sai an kankara su da ƙarfi a garin haka a zubar da jinin bayan Allah da dama haka babu hikima su ce za su yi kaya ne Abdullahi ɗan Umar yana daga cikin waɗanda suka yi ta ƙoƙarin su gamsar da waɗanda suke ƙoƙarin yin kaya ne wani abu ya faru a shekara ta cikin da uku bayan bayan da sun kasa Hussein kasa Hussein a yi shekara ta cikin da ɗaya bayan kasa da sai shekara ta sittin da uku a lokacin ne wato shi shi ya zuri ya tura ainihin sojojin ka su je madina domin su don tafar da wannan tawayen da ake wurin yi masa ko aka samu ya fi masa musamman ma labari ya zo musu cewa dukkan ma'aikatanka an kore su sannan sauran bani umayya an sa ta a cikin wani gida an garkame su an hana su fita da sai ke ganin kamar danginsa da ɗan uwansa da ma'aikatansa suna cikin haɗari a garin madina ya kamata ya ga abin da zai iya ceto su daga wannan haɗari musamman ɗan kaya wannan na iya kashe su nan a yadda duk yake tsammani saboda haka ne ya tashi runduna a mai zaman kanta da farko ya nemi ya naɗa زياد بن عبيد الله عبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد بن ابي سفيان سيدنا ابيه akan cewa ya zo ya ke jagoranci wannan rundunar za ta kai hari da duniya in kuna tunawa da launin na ibn biyar wannan shi ne gwamna a kuka bayan an tuka da malin da ke sai aka kawo kuka wanda da hannunsa wajen aika aikar da ya da kai da hannun da launin na ibn biyar domin shi ne ya tura rundunar da kuma sai wannan bayan aiki to sai da ayi ya fara sai yanzu ya sake kiran shi yake ina so ka jagoranci wata runduna domin ku zo ka kantar da wannan tawaye da yake tsaye kun ne kai a madina sai yake haka ai kuma abin sai min yawa na kace kalmar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yanzu ka ce in kai hari garin Madina in kai hari birnin Makka da ai abin sai yin da ba zai yi ba shi kansa ya ji a jikinsa cewa abin da ya ba karami ba kuma yanzu ana ta tsora masa wannan yin sabo ya ba ke ji da yankan ba cikin ba da shi ne aka samu wani wanda sunan shi muslim ibn ukba al-murri aka ba shi jagorancin wannan runduna to a can madina manyan sahabbai da suke da rai a lokacin irin su Abdullahi dan Umar sun yi yunkurin su ga cewa sun hana yan tawayen yin tawaye har shi Abdullahi dan Umar yake gaya wa Abdullahi bin Mas'ud cewa wannan abin da yake kokarin yayi ba zai zama alkhairi ga mutanen Madina ba karshe zai zo a gaban gidansa a yi kasa-kasa a zubar da jini abinda ba zai iya magance shi ba abdullahi ibn mutu bai ji maganar abdullahi dan umar ba ya doge a kan cewa shi ta yauta ya mutu shi kaɗai ne sannan daga cikin alin baiti ma da suke gudu a gurin kamar irin su muhammad ibn ali ibn abi talib wanda aka fi sani da ibn hanafiya shi ma bai goyi bayan wannan tawaye ba kamar abdullahi bin ja'far shi ma bai goyi wannan bayan wannan tawaye ba duk da cewa ga yana daga cikin alin bai kamar ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib dan dan husayn ibn shi kansa yana daga cikin waɗanda ba su goyi bayan a wannan tawaye ba kuma sun yi kokari su ga cewa sun nuna wa su ɗan tawayen cewa abin da suke kokarin yi ba da amfani karshe za a zubar da jini a yi kashe domin ba lallai ne waɗanda za a turo domin tantar da wannan tawaye su ji a hankali ba da duk waɗannan suna daga cikin waɗanda suka nuna bai kamata ba sannan a cikin manyan tabi'ai akwai sa'id ibn musayyib wanda shi ne kamar shugaban tabi'ai a lokacin shi ma ya nuna cewa hakan da ake kokari ba bai dace ba sai na umar yana abdullahi dan umar yana nuna musu cewa tun da ko da za sun yi masa mubaya'a da farko bai kamata ko yanzu ba sai ba hussein da ya ba shi tawayen aiki tun farko ba bai ba da shi mu baya a sama da yi mu baya a kuma da ya tashi yin tawayen sa ba ba ba bai zauna a madina ba da ya tafi ma makka a makka din ma bai zauna ba yace ba zai yadda a halatta zubar da jini a makka ba saboda a dalilin haka ya fita daga garin makka bayan kiraye-kiraye da mutanen kuka suka so masa to wannan abin da sai na umar yayi ta kokari ya nuna musu cewa ba haka bane ya kuma kiraye da ya cewa ba za su yadda ba sai kiraye iyalansa da ƴaƴansa da abin nan yaran gidansa gaba ɗaya ya gaya musu cewa kada su kuskura su ce za su shiga cikin wannan tafiya ta tawaye wannan shi abdullahi ɗan umar kenan kada su yadda su za ta shiga ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man mata wa laysa fi aymatu fi bai'a la tamita tasbihu wanda duk zai mutu babu mubaya a wuyar ta take da ba ta yayi mutu mutuwa ta jahiliya sannan yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yin sabu da kulli ghadir biwa'id yawm al-qiyamah kana gobe kiyama za a kafa wa kowane mahaɗinci ko kuma kowane wanda ya yi alƙadun nan ya yi ya karya mubaya a za a kafa masa tuta ranar gobe kiyama domin a nuna shi a kunya tashi a cikin tare saboda haka tun da siyar su ce mutu ban taɓa sanin akwai wani wato ha'inci da ya kai mutum da yawa mutum mubaya a ba da ce ya yarda da zaman sa shugaba sannan kuma bayan ɗan lokaci ya fito yanzu ya fito na fito da shi har yaki ya ya wakana tsakanin sai na tafi Abdullahi dan Umar da waɗancan bayan Allah kamar su Muhammad ibn Hanafiya Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib da Ali ibn Husayn ibn Ali da Abdullahi ibn Ja'far duk da su yadda da wannan tawaye da dai Abdullahi ibn Ja'far har ma su tawaye ya zo ya samu ya zo a Dimas yake da shi shi yana ganin yaƙar mutanen madina in yawa in yaji da yawa ce ce yake zuwa masa in ka yaƙe ka kanka ka da kana so ka rusa kanka domin ana ganin mutane ne wanda suke akwai sahabban manzon Allah a ciki akwai dangin manzon Allah akwai waye a ce kai kuma ka tura banduna don su yaƙe su in ka haka rusa kanka to shi ne a nan yanzu da yake da shi zan yadda a kasa wannan yaƙi din amma da sharafin ka gaya musu cewa wannan tawaye da suke kokarin shirya ya su janye idan suka janye ni runduna ta idan na tura ta ce za ka bi ta garin madina mai kawai ka wuce za ka wuce makka domin a je a kara da abdullahi bin zubair da shi ma yana son yayi na tawaye to in sun yarda ba za su taɓa runduna ta ba za ka bi ta garin madina ka wuce su kuma su nisa ya shi kenan ba abin da zai faru abdullahi bin ja'far bin abi talib yau ne su takarda zuwa ga mutanen madina yana zuwa musu cewa ya kamata su yi tunani a kan wannan al'amari kada a zo a zubar da jini kada a zo a kashe bayan allah a kashe wanda bai zira bai gani ba ga abin da suka yi da yanzu idan har sun janye da sun tawaye to ba zai ba zai yace su ba ya ta aika musu suka sa kafa suka fili cewa su duk da su yarda da wannan wannan maganar ba ta waye ta waye ko sun yi to ganin haka wasu daga cikin ahlul baiti da suke madina wanda ba su da ta waye da kamar shi Muhammad ibn Hanafiya kamar shi Ali ibn Sufyan suka tattare na su na suka ma gudu makka su ba su zauna madina fa ibn al-musayyib yake ni da zai gaba ba zan yi yaki tare da kowa ba lokacin da ake yaki yana masallaci a gaba ba ya fita ko abdullahi dan umar yake shi ba wanda zai shiga ya ce maka zai ce maka mai yake rundun ya ce ya ce zai ce maka ya kalli su ya ci kawai yana daga cikin abin da ya tsara har da ta yanzu ibn muawiya shi ne wasu daga cikin yan tawaye din nan akwai lokacin da suka je suka same shi a gida ya karrama shi ya mutu kyauta ta garin kamar shi abdullahi ibn musayyib yana ya mutu kyauta ta garin suna dawowa madina maimakon ya ji cewa sun yi kokarin tara masa mutane sun kwantar masa da hankulan jama'a sai yanzu su ne suke zuba mutane suna cewa ai ba taɓa ganin azalimi kamar ta wannan ya ƙara har da ƙare cewa akwai yaudara ya za ku zo ku nuna min ko mutane na ne har in muku karanci in muku kyauta sannan kuma daga baya ku je kuna ɓata kuna zuba mutane cewa a fito a min hawaye a min yayi wannan ba na ɗaya daga cikin abubuwan da suka harbuka su yanzu to da farko dai shi ne wannan runduna da suka zo a ana cewa an turo da runduna za su kai mutum dubu hudu suka zo suka samu ainihin garin madina da su waɗannan ko abdullahi ibn hanbala da filin mala'ika da waɗanda suke tare da shi daga cikin tabi'ai ko malaman tabi'ai akwai muhammad ibn amr ibn hajj ko daga cikin manyan malaman tabi'ai ne da suke madina ne ta kaha in madina shi ma ya shiga cikin waɗanda suka yi kaya ya lokacin to a nan dai aka yi ta wato karawa sun zo a ƙarshen watan zulhijja watan zulhijja saura kwana uku suka shigo garin madina da aka yi ta karawa don aka yi ta kashe ainihin mutane musamman su mutanen madina aka yi ta kashe su to da nan shi yazidi ya ba su umarni cewa idan ba su yi tsayuwa ba an ba su dama kwana uku su yi ta kara su yi ta kara suna su ta kwana uku za ta kai kara sannan duk abin da kuka kuka da shi ku yi game da na su yaki to wannan shi ne abin da ya faru kuma waɗannan sojojin da haka suka yi suka yi ta kisa suna yaki kayan jama'a suna kisa suna yaki kayan jama'a wato sa'id abu sa'id al-khudri kace shi yana da laifi yana madina shi ma ba a daga cikin waɗanda suka da alkawa ne saboda haka da ya ga abubuwa sai rinka ɗin sai gudu ya shiga wani kogo shi ne wani wani mutumin sam mai rundunar da mun sami samun sam ya bi shi ya shiga cikin kogo ya sami abu sa'id al-khudri rataye da takobinsa takobinsa na ya kare kansa da ya gan shi rataye da takobinsa lokacin abu ta ibn sadri ko abu ta kudu yake da da ismi wa ismi to ka kai ni ka dauki mai zunubi na ka dauki na ka kamar da shi ƴaƴan annabi adam yake ta yi uridu an tabo a da ismi wa ismi ka ka kuna min ashabin na to haka abinda abu ta ibn sadri ce اقتلني وتبوء باسمي واسمي فكيني فتكتب فقيل يريد لي بلاد ما تبغاها sai ce yayi abu ta iya ta dalilin sai ce eh shi ne sai ce da Allah ya hakuri a nuna min gafara sai to istaghfir ni to sai haka waɗannan dabbar su gaba a sa'id ibn musayyib da safa zai fito masallaci ana farkai wato wato sun biya a gari ana ta yaki zai fito masallaci ya zauna ba zai tsaya sai bayan sai can dare ba ruwan shi ba zai shiga nan ba zai shiga nan bai shiga nan ba da aka aka wannan aka aika aka kashe manyan mutane da yawa aka kashe bayan Allah da yawa wannan shi ne abin da abin da ya inganta a wannan abin nan mutanen an kashe wajen mutum tamanin daga cikin mutanen an kashe wajen mutum ɗari bakwai daga cikin mutanen mutanen Madina mutum ɗari bakwai shi ne abin da Malik ya faɗa Ibn Anas rahimahullah mutum ɗari bakwai akwai wasu riwayoyi da suke zuzu da abin a ce an kafe wajen mutum dubu goma wannan ƙarya ne akwai waɗanda suke zuzu da abin an kafe mutum dubu goma abin da kuma ya inganta shi ne an kafe mutum ɗari bakwai akwai batun faɗi ko an yi wa mata faɗi har ma wani daga cikin masu faɗar wannan magana yake cewa bayan wannan yaki yake dubu ta haifi ɗan soji to wannan idan ka duba littattafan tarihi da ɗaɗɗu da littattafan da suke magana a kan fitan kamar littafin alfitan na mu'ayyin ibn hamad ko littafin alfitan na abu amur abdani da manyan littattafai na tarihi irin tarihin sadari irin tarihi na bulaguri wanda suke waya na haddada waɗanda suke في أسفه كما إذا سأبي نحن ليس ابن يحيى يعني هذا الدعوة من إسلام سورة أي ما كان wanda ya fara kawo maganar kafin wani da ake kira almadai almadai ne shi kuma ya rasu shekarar hijira tana ɗari biyu da ashirin da biyar wannan kuma abin ya faru sun hijira tana talatin da shida da uku kaga ba a biyu ba a cikin da uku na cikin wannan yakin ya faru hijira tana cikin da uku shi kuma wanda ya fara magana cewa an yi faɗi hanyar mata cikin shirki kusan mutum dubu almadaidu ne wanda shi kuma da kowace shekara ta ɗari biyu da ashirin da hudu kaga tazarar da suke tsakanin ka da da rayuwar abin tana da yawa to irin wannan labarin bai kamata a ce daga bakin ka za a ji shi ko da suka suka yi zo zamani ne akwai wata riwaya guda ɗaya a cikin bala'in bala'in nubuwa na bai riwayar ya kuma yawan kasari daga ilisa fi musa wanda shi ma ya kawo irin wannan idan da waɗannan riwayoyin nan dukkan musu akwai magana a kai babu wata riwaya da sai magana cewa an yi wa mata haɗu har an har an samu rasu cikin soji guda dubu amma wannan riwayoyin su suka faɗa kuma dukkan musu suna da rauni ba abin a kama ba da inda wannan abin ya faru bai kamata a ce mutum ɗaya ko biyu ya ya faɗa ba abin da ya faru a gari irin wannan mashahuri da kuma marubuta tarihi nan da yawa hal da suka zo suka rubutu suka kuma kanto labarin abinda bai kai wannan ba an gaya mana an ji abu sa'id da kudiri a cikin kogo shi kansa irin wannan da ya kamata a ce irin wannan ba mun same shi da kyakkyawar abin da akwai waɗanda su suna buƙatar su zunzuta abin saboda ta ƙarƙashin abin kuma suna da wata mummunan manufa suna da wata mummunan manufa har ta kai su da zagin sahabbai a ce sai abdullahi ɗan umar sun zura ido na abin da ya faru sun isa a hannu sun isa a komai to ai wannan ta fa'a ta zage shi ne buƙatar bugu ta abin abin da faɗar irin waɗannan a ce an an kasa mutum dubu goma an yi mutum dubu faɗe an ba su ce an yi kaza an yi kaza yawar abin da za su faɗa sama da akwai wata riya da sai wani al'isani da ya faɗi wani abin da ma da zai faɗi ba ko ba ma za ka iya maimaita abin da ya faɗa ba da duk a ƙarƙashin wannan akwai wata buƙata ta ɗure wani abin da ake so a gina a ƙarƙashin wannan shi yasa aka yi wannan tsare-tsare aka dinga jinjita wannan al'amari da wannan ita ce wata akin harra wanda ta faru bayan kasa husaini rabi Allah ta'ala anhu a shekara ta cikin da ɗaya sai kuma wannan abu da ya faru a shekara ta cikin da uku da shi ma wannan babban ya jawo fitintunu a cikin al'umma mai yawa فإن جميع التعليق أكمل منه يقول فإن أهل المدينة النبوية متى بدايته متى من مدينة سنغر يلي مبايع الدكتور فبدأ تجي مبايع كتب في سنحاسة فقال الحسين بن حبيب إلى من مدينة مبايع هذا أقول لمن في أسامن كاية دا في أيام السنة في بدأ kuma da ka baya ka zo ka cuta ta ba daidai ba ne da wanda cikin farko ba da yadda ba don haka shi abin da yake yi ba kare da yake akan imam ba dan da yake imam ba kai kuma ta yarda imam ne sannan kuma sai ka zama dan tawa yake a ran za a ci kai kare da imam an gane ko dan ka akwai bambanci tsakanin matsayar da su mutanen Madina suka dauka da matsayar da Hussein ya dauka da bani ya ce ya za su yi hujja da abin da ya amma ya bambanci tsakanin su da yasa za mu ga daga cikin manyan sahabbai da yawa da su goyi bayan abin da Abdullahi dan Abbas yana Makka yana da kasar wata riwaya da yake nuna goyon bayan abin da wasu ma daga cikin ayyukan da suke har dan gidan shi ko na Hussein Ali ibn Hussein kan sa ne na cikin sa bai goyon bayan abin ba wanda a zamanin sa da cewa ba wato yana daga cikin waɗanda suka fi kowa salaha cikin ayyukan da a zamanin sa shi Ali ibn Hussein ya ta fi kansa ya ji ya ce wa shi Muslim ibn Uqba al-Murri shi wannan jagora komanda yace idan ka zo Madina ka faɗa yake a kada a kuskura shi a kaza saboda shi bai sa kansa cikin wannan ba saboda haka sun ba shi da baya a sannan suka warware wa akara dole ya da huwa ahlahu sannan kuma suka kori a ma'aikatanta suka kori yin marwan ibn hasan da wani muhammad ibn usman ibn abi sufyan duk suka kore su daga cikin daga daga daga garin madina وكيف فبعث اليه الجيش في كل يعيش مثل بالدماء وامره اذا لم يطيعوه بعد ثلاث يكفي اذا في مثل يا بدايه كان اخو ان يدخلها بالسيف وابن من الدماء في جسد بلد في اي سبب تكون ولا الى ما يجير من معاويه ويبيحها ثلاثه فهل التجارب تفسر كتاب تفسر عينه لا تكاين جماعه وكيف الكاين جماعه هنا معناه الإباحة كلمة إباحة على الله رأيك أداء إذا تجي أنا مثل من فعلى التجربة مثل بدي سياسة بعد بسن الأحرام أبين ده يسا في ساعتين وصورين wani sai suka fahimci kalmar ibaha din da tana nufin faɗi ba su yi har faɗi ba shi yasa sai suka ƙara da yawa magana sai an yi faɗi tare da sai haka ba ta faru ba فصار أكثره في المدينة النبوية ثلاثة sai sojojin ka suka suka shiga garin Madina suka yi kwana uku ya tulu da yayin hajji suna kifa suna suna ainihin a yake wa mutane kayan su wa yastaqbil al-furuj al-muharram to wannan ita ce riwayar da muka ce bata inganta ba to ya sun yi wa mata fadi wannan riwayar wanda ya fara faɗa ta shine al-madaini wanda ya fara makalce ta shine ibn al-jawzi a cikin tarihin sa mai suna al-muntabir ابن الجوزي في صار مسألة ثاني مجال المدائن في كان ابن الجوزي يعرف هجرة من الله كما تريد يربط عند بكر تريد يربط عند بكر عند مجدها بعض أي أحد الجوزين كما هو أبن الجوزي هو أبن الجوزي هو أبن الجوزي duk da ibn tabi'a isara zuwa ga wannan riwaya ce riwaya ce da ta inganta ba bayan dogon bincike da malamai suka yi sun gano cewa ba ta da asali ba ta da shi ثم ارسل جيشا الى مكه والله ربنا بيئتك يسوع مكه ما كان ربنا بس هو بالمن yace in sun gama da madina su wuce makka domin a kan makka akwai abdullahi dan zubair shi ma ya ce ba zai ba zai biyayya ba don haka ma ya ya ya yi shebar shi ne mafi gaban kai kawai ya yi shebar cewa duk wanda ya yarda da shi kawai zai masa za a shi ne shugaba kawai da ka yanzu da yana da sannan an masa biyun da shi shi ne in sun gama da madina su wuce maka wannan muslim ibn utba shi zai zama shi zai zama da rike tutar a wato jagorancin wannan rigima in ya in ya mutu ko wani abu ya faru ya same shi to ya rika rigimar sa ga wani da ake kira al-husayn ibn numay husayn ibn numay to ya shi ya karbi rigimar abin da jagorancin rigima to daga nan da suka wuce cikin muharram suka biyo makka inda suka shiga karawa da sojojin abdullahi bin zubair har har aka kona ka'aba a lokacin kona ka'aba a lokacin wani abu ne da ya faru aka kasa gane hakikanin tunda dukkan bangarorin biyu sai da suka ɗinarki suka ci ibi lokacin da aka ce musu ka'aba ta kama da da yawa ta sabta yaki kawai aka ji maganar konewar ka'aba da su waɗannan ba wai sun yi ransu kona ka'aba ba ko na ta'abar waye ya zo sa wuta wani ne ne ne ya faru da hakan an da kawai ta'aba ta ta kama da ita wanda duk bangarorin biyu sun sun gina wannan yunkuri da da da da sojojin yazid suka yi na tafi sun hamtare shi abdullahi dan zubair daga makka a shekarar hijira ta ya sittin da hudu kenan ko ta sittin da hudu domin wancan na madina ya kasance karshen shekara a zulhijja sun zo karfan yin hijira kwana uku suka kwana uku a madina farkon shekara da hijira ta ɗaya ta cikin da kuɗi suka tafi makka to wannan bai bai iya kawo karshen lamarin abdullahi ɗan zubair ba don haka haka suka haɗu da suka koma ba tare da sun yi nasara ba suna cikin wannan ma ne shi ya zo ibn mu'awiya ya rasu a wannan shekara ta cikin da kuɗi shi ne ke wato shi ya zo ya hum muhafiru na makka يزيد ولا في سنة التي تسميها مكة الأولى فإن تبيع في تعليقي وهذا من العدوان والظلم ومن الاستمتاع الدين وبالتالي وسو كما عند هدايا فقط وسو أعطى يزيد ولي مدى جنبيا الله وسو ماذا بسيء أن لا تكون مكان كما عند وسقط هدايا فقط وسو أعطى في كافرين الجنبيا da shi ne yake ahalin sunna ta ce yanzu da ba sahabi ba ne ba da cikin sahabbai an haife shi a lokacin halifancin Usman ibn Affan a shekarar hijira tana 26 shekarar hijira tana da 26 aka haife shi kan ka lokaci daya suka ce aka haife shi da Abdullahi ibn Marwan wanda ya rike khalifa daga bayan wani lokaci ba ka ba sahabi ba ne wanda bayan an haife shi ma shi ne aure ta kuma haifiyarsa kuma ƙauye shi ta tafi da da ɗan kan ƙauye a kan ya koyi irin hawan doki da ƙwaƙwaƙwa da sauran saboda haka yanzu a cikin sifofinsa da ake faɗa mutum ne mawaƙi mutum ne jarumi mutum ne mara tsoro domin lokacin mahaifinsa ya lokacin da ya tura shi ƙwaƙwarar cyprus a yanzu da ake kira cyprus mu'awiya ya zo ya yaki ya yaki wannan gari a lokacin khilafancin Usman ya kar wannan gari manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin sa ya kar garin abin nan saboda kurumawa manzo Allah ya ba da labarin sa hadisin a ummu haram bint milham lokacin da manzo Allah ya bacci a gidansa ai bacci a gidansa sai ya tashi yana dariya ya kusa cewa ne yake ba shi dariya yake an nuna masa wasu mutane da cikin al'ummarsa wanda suke shiga cikin tsakiyar teku aka tafi yaki ta annahum mulukun kal muluku ala asirra sai ka ce kala suna ne a kan gadajen sarai sai ka ce ya rasu lafa ne Allah ya samu da cikin yake kina da cikin ya kuma komawa da ke ɗauki sai kuma tashi yana dariya sai ya rasu lafa kuma dariyar mai ake yanzu sai ya ce a an kuma nuna min wasu wata runduna daga cikin al'umma ta waɗanda za su shiga cikin teku domin su ta yaƙi kalmuleki alal asirra ko mutum muleki alal asirra suna zaune a cikin yake abin da suna tafiya a cikin teku kai sa su kala suna ne a kan gadajen sarauta ya rasu Allah ka rinki Allah ya sa ni daga cikin su yanzu Allah ki an ci yin al'awwa suna cikin mafarka to a zamanin sayyidina a Usman aka samu na farkon wanda ita abin nan ummu haram binti milhan ta ta kalle cikin tana auren ubana ibn hamid yana da cikin wanda suka tafi wannan jihadi din to bayan an gama komai a hanyar dawowa ta faɗo daga kan abin hawanta dokin ta ya fata ta sama to sai ta annabi bai ce tana cikin madina domin a lokacin ba ta da ba ta duniya a nan ta yi shahada kaga annabi ya yabi dukkan rundunar biyu yau da gurin gina farko da kuma mu'awar shi ne ya jagorance ka yau da gurin gina ta biyu wanda yanzu shi ne ya jagorance ka ya jagorance wannan rundunar har da wasu manyan sahabbai a ƙarƙashin a cikin wannan rundunar kamar abu ayyukan ansari yana cikin wannan rundunar da shi yanzu da yake kamanda abu ayyukan ansari har ma da ya da ya zo mutuwa a nan cikin sati sai yake wasiya da yake cewa in ya mutu abin ne shi sahta kama da sosai wani guri ne a cikin fatima su a lokacin tana hannun rumawa sai ya wasu ya ce a canza abin ne garin rumawa lokacin da ya rasu yanzu da yasa aka ɗauki abin nan gawansa a cikin makara wasu jarumai ba tare suka ɗauki gawar ana yaƙi ba kuma gawa ana ɗauki da ita haka ake ta yaƙi har shugaban rumawa abin ya ɗauki ya ɗaure masa sai wannan abin da ake ɗauke da shi yanzu da yake gawar ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ne muna so mu binne ta a garin ko ce ana gaya min mu'awiya cewa mutum ne mai mai kanya mai wayo da dabara amma ni yanzu abin ya bani mamaki da yana ɗaya sai da kaman yanzu kana ganin idan kuka kawo su garin mu kuka binne kuka tafi da za mu kai ne su zan ka tattala shi mu na ka tafi sai ya ce da shi in ka kawo haka ka tabbata mutum ya ya mara hankali domin da zarar kai irin wannan ni kuma duk wani kirista da yake kasar laraba sai na fito ko ya ce da shi yanzu na san cewa a ce mu aure ya yi kyakkyawan zafi to haka aka ji aka bindin da ana kawai taɓa shi da shi da kansa shi shugaban rubayin shi ya dinga gadin kabar ba a ji a taɓa shi da yana daga cikin yana daga cikin jarumtar ta shi yanzu mutum mai jarumi sannan kuma mutum ne mai fasaha saboda zaman ƙauye da yayi ya samu fasaha na larabci kowa da yake iya sarrafa magana kamar ta idan an zo ana nuna fasaha a fadar mu'awiya yakan nuna wasu da suka suka ba su aiki saboda zai yi magana da za ka jirge kowa haka yana da wannan fasaha sannan mutum ne mai karanci da kyauta waɗannan abubuwan sai suka sa idan su yake kai har yake ganin cewa ya cancance su gaban su mutane kuma yana ganin cewa bani umayya ko mutanen sam ba na bani umayya ba mutanen sam ba za su yi biyayya ga wani ba in ba wanda yake ba daga daga gidan mu'ayya ba saboda yadda suka saba da mu'ayya suka saba da mu'ayya da haka shi yake ganin kamar ya sa ɗansa a matsayin shugaba wanda zai haɗa kan musulmi kuma za a samu biyayya amma in aka sa wani ba shi ba to wataƙila zai fara samun rarrabuwar shari'a ta yadda da aka yi a baya su kuma mai nisiya wannan shi ne ijtihadin da awwal lokacin da ya zaɓi dan sa ya sanya shi ya rima dai ijtihadi ne yayi kuskure yayi kuskure amma duk mai wanda ya ijtihadi a musulunci in ya dace yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada ɗaya kuma zai rasa lada ba kuma zaman cewa ta sahabi na manzo sallallahu alaihi wa sallama ɗaya daga cikin masu rubuta wahayi wannan kaɗai ya isa wato ya ya kiyaye masa huruminsa ba za a yi masa mummunar magana ba ka iya faɗar ka ce abu ka ba ba haka ake yi tun da sahabbai da yawa sun nuna ba haka ya kamata a ce an matsa yayi maka musamman yanzu da bai tsara da salaha ba akwai ƙwayoyin da ake tsarawa dangane da su cewa yana son biya baya sallah a wannan dai ana faɗa amma ba mu samu hatta daga cikin wasu daga cikin alim bai sun a lokacin kamar muhammadu bin hanafiya bai ya sama lokacin da aka gaya masa lokacin da ko abdullahi bin sai ke gaya masa yake cewa shi ya zo gurinsa amma shi ya gan shi yana yana sallah duk sallah shi yana sallah ta sai suka ce ai kawai yana yi ne dan kai dan ka gani su su da suka ce yana son jiya in har ya fito karar ya nuna muku san da yake son jiya ko tare tare aka tare in kowa da nuna muku dan ne za su sai da akan abin da ba ku gani ba suka ce su da ku gani da yake so kun saba ka'idar sai da Allah ta illa mai shahida bil haqq wa hum ya'lamun wa'lam ba'ida min tare da su هنا الجنة وغير عن الحساء تكون أول بيت من أقول السكوري ويجيب يمن يمن أبن على أي حال ولا بس يحترم كمان نجا ولا فيه إيه تبيع البيت إذا ما تكون إيه يقال كلام القصة كل شيء وهذا من العدوان والظلم أما لو استنسى الظلم هذا بسكين ظالم الذي فعل بأمره ولا أتيت بأمرين به mabiya addinin shi'a nuna ya suke kamar ahalin sunna suna son yanzu haka suke nuna mutane kamar son yanzu suke yi muna ɗaukar su matsayin sahabi mun mai da kansu addini muna kare su haka ake fara su gaya mutane sai kuma ake gaza a mutane abin da ya da ma abin da bai yi ba ta karkashin wannan za ke suna makiya ahalin zai kuma suna son wanda ya ce dan gidan manzo Allah ya kaza ta suna makiya ahalin zai dan haka sai ahalin su gidan mutane ko sun kafirta duk da haka ne wanda kuma duk da littattafan sunna da littattafan tarihi da alif sunna suka rubuta za ka ga irin maganganun da suke faɗa dangane da ba maganganu ne suke nuna suna son su ba za su faɗa ita aikar da sun ce ya yi zalunci ya yi ta'addanci ya yi kaza ya kaza sai dai abinda ba ta yi ba za su ya kafirka ba su ya kafirka na kafi wani ba kafirci ba ne kuma ba a kaiwa da kafirci laifi ne babba da Allah maka cikin sarki zai kama shi da shi ya gaba mun amma ba za su fasu cikin kan kula su kafin kansu ba kuma ba za su mai da zagin su addini ba raina ko da suna zagin su ka sani ko ya fi ba da musulun kare da akwai musulun kare ya kanta yadda hamza ya fara cikin sa bakwan manzo sallallahu alaihi wasallam a yakin uhud ya kuma musulun ka sai ba za ka samu imamul gazzali shi kare yanzu ke yana da ya kamata na ake duk da wannan kuke don ba ka yi wa mutum muhabba ta hasa sai idan ya zama da mutum annabawa ko salihai ko su biyu sai ake muhabba ta hasa muhabba ta musamman domin Allah ina anan ahab ya zai sai a tafi shi tutar ya biyu ba za ka sai ba ka ga sun biyu abin nan ubai da lafi biyar a hagunka ka duba ka ga ya yi a damanka ai ka ga abin da zai ce ba sai irin kamun da za a yi ba sai aka almai ma man habban ne zaka so wanda in an tafi ka da shi ba ba ne da zaka ba zaka ji dadi ba da haka shi ne ibnu tayyiba yake cewa wani hada saboda haka ne kana alladhi alayhi mu'taqad ahli sunnah wa ummatul ummah abinda aqidan mabiya sunna take kai da limaman wannan al'umma annahu shi yajibi la yusaddu wa la yuhaddu ba a zagin shi kana ga za a ta a kai wato al-Imam Ahmad ibn Hanbal inna qauman yaquluna wasu mutane suna cewa inda hum yuhibbuna yazida suna son yazida qala sai Imam Ahmad yake da shi ya bunai ya dana wa hal yuhibbu yazida ahadun yu'minu billahi wa yawmil akhir in akwai wani da ya imani da Allah da ranar lahira kuma yake son yazida fa kai ya abati falimaza la tal'abhu sai ki ba gaban da ba ka la'antar ta inda kana ga bai kamata a ce ki ba قال في إمام أحمد يقول أن ثواب من أبانا ومتى رأيت أباك يلعن أحدا لو كتبت أبا أبان كينا لعن فرعون فقال إيش تأكيدا منه وروي عنه قيل له أرويت لك في إمام أحمد أكتب فيه أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية فأتى الله حديث يزيد بن معاوية فقال لا ولا تعالى يا إمام هو كتاب larabawa sukan yi amfani da kalmar karama in ta ta kore abu kwata kwata da zai yi ba to la wala karama awa laisa huwa alladhi fa'ala bi ahli al-madinati ma fa'ala to ba shi ne ya aika aikata da mutanen madina ba da ya aika ya hadisin wannan kaga wannan ita ce da al-sunna amma sai sai a koyar wannan sai a ce ahli sunna suna kai yi sai a gaya maki saboda ya kace a an gidan nan Allah yadda ke ya ci gaba da bayani yake fa yazidu inda ulama ya ummatul muslimina yazidu a gurin malaman limaman musulmi malikul bin al-muluk sarki daga cikin salatuna kamar sauran salatuna yake la yuhibbunahu mahabbatat salihin wa awliya ba sa san shi ko da ake yi wa salihai da waliyan Allah wala yasubbunahu sannan ba sa su zage zage ko su ta ana zage zage فإنهم لا يحبون لحمة المسلم المعين فما لم يجد في يبدأ بعد كان أدلة لأنتر ونموت مسلمين وتونديك معين لا ولا يبدأ أكثر المسلمين الثلاثة الثلاثة على أنفسهم لما روى البخاري في صحيح كما يقول البخاري ويكتب إذا كتب للكافر فعن عمر بن الخطاب إلى عمر بن الخطاب أن رجلا كان يدعى حمارا أقول مثل بأيتي مثلا قبيلة حمار سنة عبد الله وكان يكثر كل الحمد وما يوم تنسيه وكان كل ما اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم ضربه وصلى حتى جاء الطائفي أبدا ان الله صلى الله عليه وسلم وعيسى كل جيع وما وما تنبغي النبي صلى الله عليه وسلم ويبكيكي ويتعبنك في بكيكي فقال رجل مثلا انا في ولم يكن يقول لحنا لحنه الله الله لا انسان من ما اكثر ما يؤتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم فانا يوم طائفي قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجه الله لا انسان wani ko da ba da su saboda zunubi amma yin mutum ne wannan jiya nan an kawo ka yau ma kuma an kawo ka fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam la tal'an walla ki kada tal'an ki fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu yana san Allah da manzon sa kada tal'an ki kaga abin da yayi an haka kin tal'an wala kan jiya annabi ya tsine jiyar da na bakanta da mutai da ita da mutan ta da mutai ba dai annabi ya tsine Allah ya tsine musu ba amma wannan la'an ne ba ware wani mutum ba za ka nuna wani mutum ka la'ance shi ka san me zai faru ba wanda za ka la'ance shi ta yiwu wato ainihin wannan mutum Allah ya ɗauka cikin sarki ya ce miki ta yiwu yana da hasana kyawawan ayyuka waɗanda ya fi ƙarfin laifukan sa ta yiwu Allah ya jarabe shi da wani bala'i a duniya ya kankare masa laifukan sa ta yiwu ya shiga cikin safa'atu shafi'i duk da akwai wasu abubuwa waɗanda za su iya zama dalilin da zai samu tsira وكان يذكر ولعن هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه لأنه يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله. جدا حتى أنت موصلة بالسن أهل السنة والاستهالة لعن تنفع. فما إن زوجي هذا الكافي يأتون لعن الوجود. لأنهم يعتقدون جميع ذمة السجود السوء أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله. يا أيك كذلك وأن يأتي حلقة العنسيان بإذن المجال كله وطائفة أخرى ترى محبته وتكون سنبا تكون سنة ذات ما تأتيه لأنه مسلم ومسلم مسلمين تولى على أهل الصحابة يأتي ببنتي الأمة أزام من صحابي وبايع من صحابة وما أنت من صحابي ثم مبايع ويقولون سكي سوى لم يصح عنه ما نقول عنه أبن أكي سوى ياي بيبع وكانت له محاسن ولا رباية ولا هلايه أو كان مجتهدا فيما فعله وكما أداء من من يري اجتهادي يري أقول أن تكون قد الحسن والصواب مجانا من الشيء والشيء بيدي هو ما عليه الأئمة هنا أظن لما من سريع لما من سريع في الشيء من أنه لا يخص بمحبته لا أواري كده سريع لا تسوى أقوى جندي ولا يلأم قواتك على أنفسها ومع هذا ضد حسنة فإن كان فاسقا in ya zan fasiki ne ai zalimi ko azzalimi ne sallahu yaghfiru lil fasiqi wal zalim Allah yana gafarta wa fasiki da zalim la siyama musamman ma idan aka bi hasanatul azima idan yana da kyawawan ayyuka manyan da فقد روى البخاري في صحيحه البخاري يروي في حديث عن ذكر الكتاب سنة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال صلى الله عليه وسلم يأتي اول بيت يدعو القسطنطينيه مشهور له فرقا رندنا بذات بيت يأتي garin Constantinople mai Constantinople ita ce da ake kira Istanbul ita kasar kai kuma korin da wannan an yafe masa وأول بيت جزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية وأنا مسؤول فوقا كما بإذن كمية فوقا من بلاد السكر عشي سيني ربنا بيزيد ويسي زمن تبعي فبس فوقا فوقا ربنا بن معاوية في تبييت ربنا بيزيد ربنا معاوية يجي أتفاقا أتفاقا ta ashirin da bakwai a wannan lokacin da mu'ayyar amma yanzu daga baya uban sai kuma tura shi ya zama kuma shi ne kamanda wa kana ma abu abu ayyub al-ansari tare da shi akwai abu ayyub al-ansari amma wasu hadisi na ummu haram akwai da saudi annabi sallallahu alaihi wasallam runduna ta farko sai ummu haram tana runduna ta biyu wanda ya tashi ita ma yana farin ciki da ganin shi ita ce za ta fito wannan runduna ta biyu ita ce ta biyu to kaga wannan ma wani aiki ne da za a faɗa cikin hasanat ɗinsa ابن تيمية يقول وقد يستبيه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي سفيان. أنا إيه كان يزيدان يزن فهمت وقع لما الجداد أتاك جبنا في قتال يزيد بن معاوية ببطنك يزيد بن أبي سفيان. متعلمين الجداد أتي يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان أتي بطنك يزيد ابن أبي سفيان. وأن في بين البسكين صحابين وأن يوم الفتح يوم السبنة ولا har ana masa laƙabi da yabi mai kai yana da cikin masu hankali yana da cikin jarumai kuma ya halarci gajin sunai lokacin da aka buɗe garin dinan sai na umar ya sanya shi shi ne sarki a kan ya rasu a lokacin da aka yi wata annoba a kan da sanar hijira tana ta fata wannan babban mutum ne sahabi ne mai daraja mai mutunci da kowa yana masa har ake masa laƙabi da yazidin kai to wasu ba sa bambanta yazidin da abu tafiya da yazidin da ayyuka ibn abu tafiya suna ɗauka mutum ɗaya shi ne ibn tafiya ta abin da fa inna yazidin da abu tafiya ta da mina sahaba shi wannan yazidin da abu tafiya ɗaya ne da cikin sahabbai wa ta da min siyarin sahaba ta da cikin zaɓaɓɓun sahabbai wa huwa khairu ali harbi shi ne mafi alkhairin mutanen da suka fito daga gidan har ibn umayya وكان احد امراء الشام وهذا بسكين هذا بسكين في جبل الشام الذين بعثهم ابو بكر رضي الله عنه في سكوت الشام ولا سيد ابو بكر يسير في جيش في سجن المسلمين في جبل الشام لما جاء ابو بكر يسير كاذبه ابو بكر يسير في فقط كنت وجدت يوصي لنا مثل وصيه مسيئا له لنا مثل وصيه فقال له كيف في يزيد بن ابي سفيان يقول سيدنا ابو بكر يا خليفه رسول الله يا خليفه من غير الله اما ان تركب فان ان انزل لا تتفاعل بما كان ابو الهوى بما كان بيت الله هو ليس ما تحوكني اليك فقال سيدنا ابو بكر يقول لست براسل ولست بنازل دون ذا حول كل لست إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. إلى قوسا كثيرا من بنفسي أقطع إلى قوسا كما في سبيل الله. فلما توفي بعد سقوط الشام yayin da ya rasu bayan buɗe sham sun kula ta ta umar a zamanin khilafar sayyidina umar don shekara ta sha takwas bayan hijira wallahi umar ya rabu wallahi anhu makana hu akatu muawiya shi ne sayyidina umar ya naɗa muawiya ya zama a muhallinsa a ban a madadinsa wa wulida lahu yazidu fi khilafati usman wa wulida lahu aka haifar da shi muawiya yazidu fi khilafati usman عليكم خليفة الإسلام وأقام معاوية بالشام إلى أن يقع ما وقع معاوية من يعني الشام هل أظن يقعي يقعي إذن سيئة كيف الواجب فأظن ليس واجبي عشان تكون سلمي على اكتفار في ذلك وقد عيسى فأتارد عظيم الإيابة فأتارد عيسى غينا بإيابة والإعراب عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به a kawar da kai kada ka dinga jarrabar musulmi da an da kan yazidu bin ayo ka sa yazidu bin ayo kamar shi ne na ayi ko kai kana tare da yi ko ba ka tare da shi kai dan yazidu ne ko ba ka tare da yazidu wanda yake ba tare da yazidu ka kafa kai wanda ba tare da yazidu shi ne naka ka zama tare da musulmi saboda yazidu shi ke ka guji wannan fa inna hadha min al-bid'a al-mukhalifati li ahli sunnah wal jamaa wannan ya saba wannan yana daga cikin bid'a da ta saba ahli sunnah ta saba tafiya ta ahli sunnah والجماعة فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال هل إذا حتى من يسيب بالسنجة إليه فيطلع أدلة كتابة فتقوت أن يزيد ابن معاوية من الصحابة يكون سيزيد كل ما صحابي وأنه من أكابر الصالحين إلى سلم من الصالحين وإن في الأديان سلم من العادلين وهو خطأ بين إن الله سيما تكون مدن منه saboda haka kun gado wannan ita ce akida ahlus sunna yanzu inda ake gane akida ahlus sunna sai ka sa sauƙin fahimta kuma za ka ga cike take da adalci ba za a cuci mutum da a raɗa masa abin da ya yi bai yi ba kuma da za a ce sai an yanke mutum da akan abin da ya yi wannan ita ce akidan da mu ɗauki addini addini ne a matsayin gaje da gaba mu mai da zagi shi da addini wannan ba daga cikin addini za mu ci gaba da bayanin abin da yake hakika ya faru ibnu taymiya duk ya koro wannan ne don ya zama ya yi faɗakarwa da tunatarwa da su mabiya a biyun mu musafir wanda su ne suke juji ta sha'anin ya juji har ma su ɗauka wato babban sahabi ne ko babban yabiyu ne ko ya wasu su wasu cewa wani ƙwarƙwarƙwarar annabi ne da su ne yake tuniya yake cewa duk wannan kuskure ne ba gaskiya ba ne abinda kuma su ma su a suke yi na ɗaukan zagin yanzu da addini su ma wannan ba addini ba ne abinda ahlus sunna suke faɗa shi ne gaskiya kuma su ne yake nuna wa ta'iyya ta wannan al'umma الله لا يكون كل شيء ثاني مباشر الله لا يكون مستقر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام الرحيم. wannan ne sai ke ba tambaya ce da magana yake a kan wani wanda yake kokarin fitar da wani fim wanda a ciki ya wuce zarafin alkur'ani a kasar holland mutum yake bukatar musulmi su tashi tsaye su kare addinin su da kuɗin su da ilimin su da kuma matsayin jagorancin jama'a da Allah ya a abin da ya kamata har kullum musani Allah ya gaya mana bayani waɗanda suke kafirai wanda ya fi imani da wannan addini ba aiki suke kullum tukuru kada su yi tsammanin wai za su daina magana su ɗaci annabi sallallahu alaihi wa sallam ko su ɗaci a alkur'ani ba su musuluncin gaba ɗaya wannan ita ce ɗabi'a su tun lokacin da Allah ya ce wannan zai sallar sallama har kuma Allah ya kasa ba su wala ya zalina ya kafi ne kun hatta yardukum an dini kun in shaka wala tarda an kal yahudi wala nasara hatta tattabi'a millatahum لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم اكبر حتى القران في تباهم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض القران ya tabbata mana matsayin su a wajen mu za mu kai tsammanin cewa akwai wani arni wanda shi zai yi sai kokari ya ga cewa musuluncin ka ya yafi ko ya gyara maka surar alqur'ani ko ya nuna a gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan wahami ne kana yaudar kanka kuma ba abin da ba ne don su yi wannan a ce sun zagi alkur'ani ko sun kuma sun alkur'ani ba abin da ba bane haka alkur'ani ya riga ya maka cewa haka za su yi ba ta kawai tsayin ka ga wani abu na alkhairi tare da don haka wani lokaci akwai kokarin ma kai musulmi a ɗauke ka daga abin da zai amfanar zuwa ga wani abin da zai amfanar kullum abin da tsokano ka sai kuma garin mayar da martani sai ka bar abin da yake wajibinka kamar abin da ya wajaba a kan ka kai ka koma kullum kai kare kanka kake martani kake mai ya kamata ya zama kullum mu martani muke fa ya kamata kai maka kai hari ba ya zama kai kullum kare kanka kake ba domin kariya kare kai wani mawqif ne na bai mawqif ne na matsayi ne na mai rauni shi ne kullum kayan duka ke na kare shi da bai koya ba haka mu yi kokari mu wajen yada addini da fito da shi ma kirkan ma kirkan su kuma kada mu taɓa tsammanin wai za su daina ko ka yi zanga-zanga ko ka yi waye ba ya fasa dole ba kai kokari za ka fito da addinin naka ka fito da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma za su sai naki ta bangaren amma ka ce za ka za ka yi tunani ya za ka hana su yin wannan ba ka lokacin ka ba ka ya ga maka ba za su ji su ga wala ya gani ba za su rufe ba ko kuma kuke sai ka dakatar da su ba zai yi ba wanda yake a musulmi ne dan ya ga sun yi ba zai ba zai rufe ba dan ya san ƙarya suke na ƙarya sana abokan da wanda ba musulmi ba ne in yana san adalci ya san wanda ba musulmi yana da zai musulmi ke adalci ba kana ta insha Allah kamar da Allah yake ba dan ya dubukum illa Allah ba ba za su iya cutar da ku ba za su ba za su iya wato wahalar da kuma za su iya kai muku abin da ranke zai ɓaci amma wannan ba zai ba zai ba zai cutar da su komai ba saboda haka a mu daina ina ga wasu lokaci wasu ya sun fito da da wani abu a intanet da ta intanet a ga intanet yau ba ba a ciki duk wani sharri da kake tunani a duniya akwai ta cikin a cikin yanar intanet babu wani sharri da za ka yi tsammanin sa sai da ba ta da san zai yi a duniya sai ka intar sai da ba wani guri da har in ka ce za ka bibiye wannan wani lokaci ma wasu ta haka za su ce haɗa gurin sai ta ai ana nan dama a duniya su ke wasu ke ce haɗa gurin kuma wanda ba bai sani da ya sani ke sai da kamar abin da ya kamata mu yi mu ta aiki mu ta kokari ya da musulunci muna fito da makasin ɗinsa wanda bai san su zai san ta hanyar ta hanyar bayanin da muke yi ta hanyar abubuwan da muke fitarwa ya san addini ya kada ba ta lokacin mu akan sai mun ga mun dakatar da wani arni ya dora ya dora abin da zai Allah ya ce ba za ta za ta saba dan da yake wai wai mu a yanzu mu bayan arni a gurin na take yanzu da demokradiya take ita kuma demokradiya tana ɗinka ma sai an samu ɗan adawa a yau samu ta kaji ta tashi ba tana ɗin demokradiya ba an adawa ko ba su ba annaba da mukarabiya da ke an yi ba da mun zuri har dole a samu da adawa sai na ta ta ce yanzu ka musulun da ita ta koma mu baya ta ga dauko wannan kai na gaba da mai aiki ta fara wannan ta aiki dan za ka samu ne go hatta ne da mukarabiya da zai go bayan ta ba sai ka sai sabda kamar da abin da yake a khilafatul nubuwa ta dawo kuma tana nan ta insha Allah wani kuma ya ce ya je wannan wani malami ya ce haramun ne a sa wani ya sa wa ɗansa ya wannan ba wannan ina jin dai ko ko dai ba malamin bane ko kuskuren sauraron su kai a wani da gana faɗar ya zuɗe inda abu su fiye da sahabi ne da ba a ce ya zuɗe kai haka na ke ya zuɗe kai dan kuma akwai wani ya zuɗe ya yi ba daidai na kuma sai ta haramta suna ya zuɗe yanzu a cikin suna hatta suna na manzon sallallahu alaihi Muhammad haka ta wani wani kasafaran banza Allah da ma yana sunan shi Muhammad kuma eh ga Salman da shi ko da sunan Salman ko da Salman da shi Salman da shi har haka suna ba da alaka da da abin da wani mai suna yi ba da alaka ba ga akwai yanzu kafin ayi yanzu da yanzu ayi ayi yanzu da ayi tafiya kike ne ka fara sai yanzu kuma gaba ɗaya haka wannan ko dai baka gudu ba ko kuma wanda ka ce ba na jin ko ba malamin ba shi kuma wanda yana ce a yana bukatar a yi masa bayani a kan wannan hadisi na ƙasa ya zuma yana magana a kan ƙarin aure hadisi ne sahihi yana cikin ayyar muslim inda bani hashim ibn mughira استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإن ابنتي بضعة من بضعة مني يريد لي ما أرادها ويريد لي ما أرادها ويؤذيني ما آذاها من صلى الله عليه وسلم يا سامي لابار متى من جدا أبو جهل هنا في تجارة سيدنا على أورا أبو جهل suna suka aura wa sayyidina ali yar abu jahl to shi ne labari ya zo kan nan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne ainihin bari yayi wannan hadisi yake tsarin gidan Hisham ibn ibn Mughira shi ne gidan ko Abu Jahl din sun nemi izini na su ba da auren ɗansu da Ali dan Abi Talib to ban ba su izini da ban ba su izini da ban ba su izini yake ko dai idan Abu Ibn Abi Talib zai saki ƙwata ya auri ƙarfi domin ƙwata tsoka ce daga jiki na ɗaya nufin fato na abinda duk zai tayar mata da hankali ni ma zai tayar min da hankali abinda zai cutar da ita zai cutar da ita wasu suna ɗaukar wannan hadisi musamman irin ɗan haƙƙin mata ɗin nan su ke ba kuma Allah ya hana na tsaye a tafiya wanda suke da amma sai Allah yi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗar illa yake cewa fala tasamu بنت نبي الله مع بنت عدو الله هذا هذا ار النبي الله بار مكين الله ابن ده wato sun san yanayi na zama musamman mata ba da za a yi su zauna suna kifi wani abu na na na na na na rigima bai tashi ba a iya shafe da ubanki don rayuwarsa zagin addini na ya cutar da manzan Allah ita ba ita ba ita ba ita kuma ta nemi kare ubanta ta ga a cikin haɗari yadda uba ya canza wani yanayi zai da kansa yana so zai yana so zai yana fitara ce wannan fitara ce da Allah ya halitta ɗan adam a kan ko da uban ya lalace zai ce da yana son to lokacin da za a haɗa ƴar annabin Allah da ƴar Abu Jahal a gida ɗaya a ƙasa da ya zauna lafiya to sai ta annabi ya laskanta a kan illa ba za a taɓa haɗa ɗar matsayin Allah da ɗar annabin Allah a gidan ɗar aduwin Allah da ɗan nabiyin Allah yana gidan su ɗaya to gidan nan ba zai zauna lafiya wannan shi ne dalilin hanawa ba wai yana nufin cewa kada kada ya ƙara aure ba ya san aure ne da zai da zai da za a je ko ina ba kullum rikici za a yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ƙasa fatima in yana jin irin abubuwan da za su za su faru gare ta ba zai ji daɗi ba shi kansa sai na da zai ce a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana yana rayuwa haka ta wasu jin daɗi ba a dalilin auren da yayi to wannan shine abin da ya faru amma ba wai ya ce a kada a ƙara aure ba saboda haka shi da kansa yake cewa khairu hadhihi al-umma aktharuha nisa khairu hadhihi al-umma أكثرها نساء عند في الخير السنة الأمة سنة عند في ما كان معولي أنا أعتقد أن تقع في سوى وحنا أظن sai kuma waɗanda suke neman addu'a saboda rashin lafiya ko saboda wata bukata bukatar Allah maɗaukakin sarki ya ba marasa lafiya lafiya الله من أجل فرسية وامنا بتعصمنا ببعضنا الخير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأسرارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك